بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وخمس صلوات فرعي وهي كفاية لميت لميت دون مي فرورها تكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبئة وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف إيد استسقاء سنن فجر رقيبة وتقرى للزوال والفرع قرى أبدا وبالتوى نجب نفل مطلقا وأكدت تهية روحا تراويح تلت وقبل وتر مثل زهر أثر وبعد مغرب وبعد زهر فصل في وانا فصليني وهمس صلوات فرعية salloli guda biyar farillan aini ne sallar azahar la'asar magarba isha asuba duk wannan salloli ne wanda suka faru aini wahaya ita sallah kifayatu faru kifaya ce limaitin a yi ta ga wanda ya mutu wato akan wanda suke rayayyu musulmi in an samu wanda za su yi masa sallah shikenan sun wadatar in ba a samu ba dukkan musulmi sun yi tarayya a laifi duna mai yin ba kokonto a ciki ko magana da ba gaskiya ba fururuha farilan sallar janaza attakabiru kabarbare arba'a guda hudu su ne farilla da biyu wajibi na farko a sallar janaza kabarbare nan guda hudu kowace a ciki farilla ce du'a sai kuma addu'a ga shi mamacin ko da cewa ya alama ga firla ko alamar hamhu ya wadata wani yato sai kuma niyya salamu sirrin sai salama da ake boyewa ta biya da yabi wato sallama da ake daga sallar janaza ba ɗagawa ake da ita ba ana yin ta ne da kaskanta murya wa salatul gusul wanke mamaci faru kifaya ne kamar yadda yi masa sallah ake faru kifaya wajibi wanda ya mutu a samu wanda za su yi masa wanka dafinu hakanan binne shi wakafan hakanan yi masa likafani witurun sallah ta wuturi kusufin da sallar kusufin shamsu ɓuyar rana idun hakanan sallar idi nistiska hakanan sallar neman shayar da ruwa sunan wayannan sallolin duk sunnoni ne fajiru rage batu rakatul fajiri sallah ce wadda take ragiba an so aikatawa ragiba a masabar malikawa ita ce sallar da yake tafi daga nafila amma bata kai sunna ba ladanta ya fi ladan nafila amma bai kai ladan sunna ba wata ƙuralin zawal ita raka ta alfajir ana rama ta har zuwa karkatar rana daga tsakiya wanda bai samu ya raka ta alfajir ba to ana nema ya rama an so ya rama bayan rana ta fito ta dan daga daga nan kuma zuwa rana ta karkata daga tsakiya a masabar malikawa ba wata nafila da suka ce a rama in ba ita raka ta alfajir ba walfaru sallah ta farilla kuwa yukura abada ana rama ta har abada wa bittawa kuma dole in za a rama a rama bisa jerantawa nudiba nafilin mutlaqan an so yin nafila ko yaushe a banda lokacin da aka karanta nafila kamar bayan an yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana ko bayan asuba ba fitowa alfijir har zuwa fitowar rana da daga wata a ukidat tahiyyatu an karfafa san tahiyyatul masjidi gaisuwar ubangijin masallaci ruhan da sallar walaha tarawih sai sallar tarawih talat da tabi wa qabla wutrin hakanan an so ai shafa'i kafin ai wutri misla zuhuri inda aka so ai sallar nafila kafin azhur asari ko kafin sallar la'asar wa ba'da magaribin hakanan an so yin nafila bayan an yi sallar magarba malamai da yawa suka ce yin sallah a wakacin ita ce sallar da ake kira alwabina salatul awwabina sallar masu yawan komawa ga Allah wa ba da zuhuri hakanan an so bayan azhar fasalun wato an so a nafila bayan sallar azhar fasalun wannan fasali ne yusannu sajdatani an sunnanta sujadu biyu linaqasi sunnatin dan sababin tauyewar sunna daya aw sunan ko sunnoni da yawa an sunanta a sujada biyu in aka tauye wa'annan sahawan da rafkan wafa an sunanta a yi sujadar kuwa ƙabla salami kafin a yi sallama kafin a yi sallama a in ukidat idan dai suna karfafawa ce wanda aka faɗa a baya guda takwas ɗin nan sina ni shina ni kaza jimani wa haka za ta animal zuma ne wa man yazid wanda ya ƙara a sallarsa sawan da rafkanuwa sujada ba'adu sai sujada bayan ya yi sallama kaza shi ma fa in wadda ya ƙara ƙaƙƙarfa ce suna ce wadda take ƙaƙƙarfa ko ma da mantuwa ne ya ƙara abin da yake farilla wannan ƙasa ga lip inward idan aka samu haɗuwar daɗi da rage sai ka rinja da ja da bin rage ma'ana sai kai sujada ƙabali ba ba'ad ba yanda ake faɗa guraren da ake sujada ta rafkanuwa guri tara ne a cikin guraren nan tara guri bakwai ana sujada ƙabali guri biyu ana ba'adi inda ake sujada ƙabali shine wato na ƙasun muhaƙaƙun na ƙasun mashkukun na ƙasun wa ziyadatun muhaƙaƙa ne na rasu wa ziyadatun mashkuka ne ta kuku nukusa ne wa shakufi ziyada ta kuku ziyada wa shakufi nukusa ne ta kuku sahawi la ya dare a zada amna kasa to da a nan wuraren ana yin sujjada kabili shine na rasu mahaƙaƙun inda yake ya tabbatar da ya rage kama a sallah a zahar a raka'a ta farko ya manta bai karatun sura ba abinda ake karantawa bayan fatiha bai karanta ba to kuma ya tabbatar haka din nan ya to yanzu an samu abin da ake kira na kasun muhaƙaƙo shi yasa sai ya sujada kabli ko na kasun mashkoko tauye wadda ake kokonto ta aku ko bata aku ba amma a sallah azhar din ya zama yana kokonto a raka'a ta farko ko ko a raka'a ta biyu ya karanta wani abu bayan fata ko bai karanta ba to shi ma dai anan ana neman sa ya sujada kabli ana neman sa ya sujada kabli sai na kasun ziyaratu muhaqqaqa ne inda yake ya yi ƙari ya yi rage kuma duk ya tabbatar da ya yi kama a sallah azahar ɗin a raka'a ta farko ya mance bai karanta abin da ake karantawa bayan fatiha ba kuma da ya sujjada a maimakon ya miƙe sai ya mance ya tahiya ya ƙara tahiya to yanzu an samu na ƙasun a wasu ziyaratun muhaƙƙaƙa ne ya tabbatar kuma duk ya yi haka ɗin to sai ya sujjada ƙaule don na kasu ziyaratun mashkuka ne inda yake yana kokonto a cikin raka'a ta farkon ya rage sura ko bai rage ba a raka'a ta farkon nan da yayi ya ƙara zama ko bai zaur bai ƙara ba to shi ma dai kabli zai sai ta koko nusanu shakufin ziyada ya tabbata ya rage amma yana kokonton ya ƙara ko bai ƙara ba kamar ya tabbatar bai karatun sura ba bayan raka'a bayan fatiha a raka'a ta farko kuma amma yana kokwanton ya ƙara zama a raka'a nan ta farko ma'ana da ya sujada biyu ya zauna ya yi tahiya ko ko bai ƙara ba to shi ma dai sai ya kabri sai na kasun wa ziyadatu mashkuka ta hukuku ziyadatu wa shakufin nuqsani inda yake ya tabbatar da yayi ƙari amma yana kokwanton ya rage ko bai rage ba to shi ma dai a nan duk kabli zai sai kuma ta hukuku sa ladare a zada amna ƙasa ya tabbatar da asalar tasa akwai rafarnuwa amma dai bai sani ba ƙari yayi ko rage to shi ma dai kabli zai wasu a guri biyu ko ake yin ba'adi shine ziyada muhakkaka da ziyada mashkuka daɗi da yake an tabbatar an yi da daɗin da ake kokwannan an yi ko ba a yi ba wasu da dukkan kabliya muna ƙurbi salam idan kamance ba kai kabli ba sai bayan kai sallama ka tuna to sai ka riske sujadar nan kabli in dai ba a daɗe da yin sallama ba in ba a daɗe da yin sallama ba ko kuma ba kai tafiya da ta haura saho uku ba amma kana sallama ba sai ka tashi kai tafiya da yake ta kai ta haura saho uku ko kuma an samu daɗewa kana inda kake to wannan ƙaulin ta tsere ba dama ka riske ta amma kuma abin da yake akwai a sannan idan ya zama ƙaulin ta rattaba ne daga sunna uku ko fiye da sunna uku sallah ta ɓaci amma daga suna biyu ne ko suna ɗaya to wannan sallah ba ta ɓaci ba ko ba sai an zo da ita ba inda nan gaba za a faɗa a babin abubuwan da ke ɓata sallah wasu rikil ba'adiyya amma su jira ba'adi in kamance ba kai ba sai daga baya ka tuna to wannan zaka iya zuwa da ita shine zaka iya riskarta walau ba'ada walau min ba'adi am ko da sai da aka sami shekara bayan hucewarta bayan bayan manta wata da kai da ita sannan ka tuna to dai ka iya zuwa da ita ya milu hazain al-imam an muqtadi liman yana dauke sujada kabli kamar yadda yake dauke sujada ba'di daga wanda yake mamu mamu in ya aikata abinda za a ce sai yayi sujada kabli ko ya aikata abinda za a ce sai yayi sujada ba'di matakar dai a san da ya aikata din yana bayan liman to liman ya dauke masa wa badala sallah na bace bi amdi na fe idan yana sallah ya busa da gangan to sallah ta bace yana sallah ya busa da bakinsa to sallah ta bace au kalam ko ya gangata magana digai islahi ba dan gyaran sallah ba amma idan dan gyaran sallah ne to sai zancen ya haura biyar ne sallah take baci wa bil mushkili an fara sallah na ɓaci da duk abin da zai ɗauke masa hankali daga abin da yake farilla yana sallah ya zama yana jin fitsari saboda jin fitsarin nan ya zama bai sami ɗumani na ba ko bai sami itidali ba to saboda saurin da yake yi to sallah ta ɓaci wafil bakati a id iza yusar idan ya zamo abin sunna ne to wannan sai ka sake sallah a wakace idan misali yana sallah a zahar saboda yana jin fitsari fitsari ya matse shi a raka'a ta farko ko raka'a ta biyu bai iya zuwa da sura ba saboda saurin da yake bai zo da abin da ake karantawa bayan fatiha ba to irin wannan sallar sa za a ce ya sake inda ya wakace bai riga ya fita ba wahadasin hakanan sallah na ɓace da sababin zuwan kari a cikin sallah yana sallah sai alwalarsa ta warware to shikenan sallah ta ɓaci wasu hawi zai da misali hakanan ƙara kamar sallar da rafsanuwa yana sallah kama asuba sai ya manta ya yi taraka a hudu to sallah ta ɓaci ko bagarba ya taraka a shida sallah ta ɓaci ko isha ko a azhar ko la'asar ya su raka a takwas ga haƙatin hakanan ƙyaƙyata dariya a sallah ya ɓata sallah wa amni shobin ko sha da gangan yana sallah da gangan ya sha wani abu akale ko ya ci wani abu da gangan wasu sujdatin ko ya ƙara sujada ko duk rukuni wanda yake fi'ili ya ƙara da gangan to sallarsa ta ɓaci ƙai'in ko da gangan ya jawo amai ko zikiri farre a ƙalamin sittin hakanan inda yana sallah sai ya tuna ashe akwai wasu sallolin da ake bin sa wanda ba su haura shida ba to sai a ce wannan wanda yake cikin da ta ɓaci ka zikirin ba'ari kamar yana sallah sai ya tuna ashe a sallar da ya a baya ya rage wani abu ya bar wani bangare na waccan sallar to wannan da yake ciki ta ɓaci wa fauti qabliyi salasi sunani hakanan idan sujada qabli da ta hau kansa saboda barin sunnoni uku ta tsere aka sami jinkiri bi fasli masjidin ya zamo ya bar masallaci malamai da suka ce ko ba a cikin masallacin nan in ya tafiyar da yake ta haura sahu uku ka dole zamani kamar inda aka samu dadewa ko da yana inda ya sallar to shi ba dai sallar nan sai ta ɓaci kamar misali ya mance a sallar azahar bai zama tsakiya ba bai zama da ake a tsakiya ba wato bayan raka'a biyu sai ya miƙe bai tuna ba sai da ya gama miƙewa aka ce to sai ci gaba da sallah in ya so ya zo da kabli to kuma da ya sallah da ya zo ƙarshe sai ya manta ya sallama har aka daɗe sannan ya tuna to yanzu wannan sallah ta za ta ɓaci saboda nan an samu sunnoni uku shine zama dan tahiyar da kuma ita kanta tahiyar da kuma kabbarar da ake in an miƙe ko in za a miƙe ya zama sun kai sunnoni uku kenan wasu da rukuna idan ka bar abin da yake rukuni a cikin sallah sai ka dawo ka aikata shi a matuƙar dai ba kai ruku'u a raka'ar da take bin wannan ba ka manta a sallah ba kai ruku'u ba sai ka tafi sujjada haka sujjadin biyu sai bayan da ka miƙe sai ka tuna ashe ba ba kai ruku'u ba to zaɓi da ake bukata sai ka zo da ruku'u sannan ka zo da sujjadin guda biyu sannan ka miƙe ka ci gaba da zuwa da raka'a ta biyu in ya so in kai sallama sai ka yi ba'adi saboda a nan ƙari kai a sallarka bayan halar ruku'u idan ya zama har ruku'u ya tsare tsakaninka da karski wannan rukunin ya zama har kai ruku'u a raka da take bin ita wannan raka da ka bawa rukuni falgi za ta sahawi to amma sannan abin da yake a kanka shine ka jefar da wadda ka yi rafkanuwar a ciki wani bina ya ɗu sai ƙarasa sallah shi ke sauƙaƙa a nan wato sai ka ci gaba da sallar taka kamar cewa ita wannan wadda kai bawa rukunin ma ba ka yi ta ba in ya so kuma a ƙarshe sai kai wato sai kai sujada ba adi saboda ƙara wannan raka'ar da ta samu cika ba saboda ka bi mata rukuni ka fi liman sallama kamar yanda wanda ya sallama zai yi lakin yuhrimu lil baqi sai dai shi ana bukatar sai ka bara harama ya mi wato mutum ne ya sallama sannan ya tuna cewa wani abu a cikin sallarsa ya bari kamar wata raka'a daga cikin raka'o'in ya ban mata ruku'u ko ya ban mata sujjada sai dai shi da in ya tuna din nan in dai ba a sami dadewa ba to sai kabbara harama lil baki dan kawo ragowar sallah wa dulul fasada mulzimu amma in ya zama bai tuna ba sai da aka dade to wannan ya lizumta a ce sallar tasa ta baci man shaka fi rukunin wanda ya kokwarto a cikin rukuni ba na alalage zai yi ne bisa sakankancewa wanda ya kokwanto a cikin ya zo da rukuni ko bai zo da shi ba to zai dauka kamar bai zo da shi din ba wala sujudul ba'diyya in ya so in ya gama sallar sai ya sujada ba'di lakin kada bi yin naqasu mai fauti surati sai dai tawaya kan bayyana a nan da cewa sura ta tsere to fa kamar kabali to a sannan sai ya zo da sujada kabali a sannan misali a sallar azahar bayan ya tashi ga tsayuwar raka'a ta hudu sai ya tuna cewa ashe raka'a ta farko bai mata sujada ɗaya ba ya zama kenan ta ɓaci ta ɓace yanzu ita wannan ta koma ta hudun nan ta koma ita ce matsayin ta uku shi yasa in ya ta ba zai zauna ba zai miƙe ya kawo wata a maimakon waccan ta farkon amma wannan wadda zai kawo zai kawo ta ne fatiha fakat ba zai sura a cikinta ba ba zai sura a cikinta ba saboda yana daga ka'ida a masaba cewa duk mai sallah shi kadai inda yana da raka'a biyu lafiyayyu a hannunsa to baya sake karanta sura baya sake karanta sura shi yasa shi wannan sallar tasa ta zama raka uku duk fatiha fakan ne raka ɗaya ce fatiha da sura shi yasa ashe ya rage sura shi yasa gashi kuma ya ƙara waccan raka'ar da bata inganta ba saboda ya ban mata rukuni shi yasa yanzu a nan sai ya sujada kabuli tunda an samu istima'u ziyarati wan naqasi haduwar daɗe da rago li'an banau fifi ilim domin lamarin da sha'anin ana yin gini ne a aiki wal kauli da faɗi ga wanda yake mai sallah irin wannan aikin sama zai ƙara sani magana sama zai ƙara sani magana sama zai ƙara sani shi yasa wannan raka'ar da zai zo da ita ita ce dai a maimakon ta hudu shi yasa zai yi ta ne fatiha fagar ba zai yi ta fatiha da sura ba ya zama kenan ya bar sura ɗaya daga cikin rakawo'in nasa ka zakir da su ɗaya walai da ya ƙararrafa wa rukaba ina misali kamar wanda ya tuna zaman tsakiya alhali ya riga ya ɗaga hannayensa daga gas da gwiwoyinsa to wannan sai ya ci gaba da sallah in ya so a ƙarshe ya kabali sai ya kabali kenan saboda barin zaman nan da kuma tahiyar da kuma kabbarar miƙewa yanzu kabbarar da ya ai wadda da zai ce zai yi ta ne saboda dagowa ga zaman ga zaman da zai yi na karanta tahiya la qabla za banda inda ya tuna kafin wannan lakin raja sannan sai ya dawo ya tahiyar ba kuma ba wata sujada da ta hau kansa ba wata sujada da ta hau kansa kenan in dai har ya dawo din idan wato sai da ya miƙe kuma ya ce bara ya dawo to anan akwai saɓani akwai wanda suka ce ma sallarsa gaba ɗaya ta ɓaci akwai wanda suka ce a'a ba ta ɓaci ba amma kuma zai ba'adi saboda ƙara miƙe wannan dai to alhamdulillah sai ta shi fasu mai rodin kura ai amma ai baiti goma sha biyar ko na laifi